أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna 23 ga watan jima'a akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na da 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu muna cikin babu tawadu'i wa khafdil janahi lil mu'minin idan ban mance ba za mu tashi akan hadisi na ɗari shida da biyu a wannan bugu tare da sharhin na al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala قال المؤلف رحمه الله وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم وانا حديثي كما يندى ماليتي عياض بن حمار wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa lalle Allah maɗaukaki ya yi wahayi ya zuwa gare ni kan cewa ku ƙasƙantar da kawunanku har ya kasance kan wani ya yi alfahari ya yi jiji da kai akan wani kuma kadda wani ya yi ta'addanci a bisa wani wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله هل وانا حديثي إمام مسلم يفتد شيء أكالكشن أتكم بابنا البر والسلة الكشي نبابنا تسعين دا ستين دا ترى دا لفظي دا وانا لفظي حكا إمام أحمد يا فتد وانا حديثي أتكم مسند كنشي مجلد نبي كالكشن شاهنا 235 mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar yadda Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce ma na qaso sadaqatun min mal da dai duniya sadaka bata taba tauyi ta rage wata dukiya ba wama zadallahu abdan bi'afwin illa izza kuma Allah madaukaki bai dada wani bawa ba da rangwame face sai daukaka wama tawada ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah kuma ba wanda zai kaskantar da kanshi ga Allah face sai Allah madaukaki ya daukaka darajar shi ya daukaka matsayin shi قال وعن انس رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه انس بن مالك wanda da Allah ta kara tabbata gare shi ya huce wajen wasu yara ya musu sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa kala sannan ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya fa'alo mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya aikata irin wannan aiki da na aikata shine yi wa yara ƙanana sallama ko da ba manya bane ba kala wa anhu hallo an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala in in kanat al amatu من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت تبت يا كسنتي wata kuyanga ko yarinya daga cikin yara na Madina mace ya zamanto ta kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tahi da shi inda take so domin ya biya mata bukata ya bata abin da zai bata in kuma fatawa ne ya mata fatawa da abin da zai mata fatawa wannan hadisi rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da shi a cikin al-adab al-mufrad kalkashin hadisi na 672 da haka imam ibn majah ya fitar da shi a cikin az-zuhd a qawluhu al-amatu ay al-jariyatu as-saghira ana nihin yarinya karama malan da ya zo wajen sharhin wannan hadisai guda uku kala hadhihi al-ahadithu ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع wannan hadisai da malai ya ambata wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ambata su ne a cikin littafin shari'a da salihin mai bayanin cewa ne riyad cewa riyad dausayi as-salihin nagartattun bayi fi babi tawadu'i a cikin babi na kaskantar da kai fa minha hadith iyad bin himar na daga cikin wannan hadisai da malam ya ambata hadisin iyad dan himar qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha auha ilayya an tawadu yani an yatawada'a kullu wahidin lil akhar ana nihin kowanne daga cikin musulmi ya kaskantar da kanshi ga dan uwan shi musulmi wala ya tarafa alaihi kai mai girman kai bal yaj'aluhu mithlahu bari zai sanya shi kwatamcin shi ne au yukrimuhu aksar ko kuma ma ya girmama shi yadda yanda yake ɗaukar kanshi wa kana min adati salafi na daga al'ada ta magabata manya-manyan magabata sahabbai da wanda suka biyo su baya rahimahumullah Allah ya rahamce su annal insana minhum yaj'alu man huwa asghar minhu mithla mithla ibnihi magabata suna sanyawa wa'anda suka yi suka yi shi shekaru sai su ɗauke su kamar ɗansu ne wa man huwa akbar mithla abihi kuma suna ɗaukar wanda ya yi su shekaru ya yi su girma za su ɗauke shi matsayin mahaifi kuma wannan 'yan shekaru kama daga shekara talatin abin da ya sama haka ne dattijo a unguwa duk wanda kaga sa'an mahaifinka ne ba san ba bambanci kana ɗaukar shi mahaifi kana girmama shi kamar yadda za ka girmama mahaifinka domin za a umarce ka kabi zai hana ka ka hannu da abin da kake sabanin wannan zamani namu haka zai ɗauke su kamar matsayin mahaifi wa man huwa mithluhu mithla akhihi wanda kuma yake tayi guda da shi tsanin su guda shekarun su guda zai ɗauke shi kamar ɗan uwan shi ne fa yanzuru ila man huwa akbar minhu nazarata ikramin wa ijlal zai kalli wanda ya yi shi shekaru ya yi shi dajjantaka zai ɗauke shi matsayin kamar uba ne ɗan ɓangaren girmamawa da da ƙara mutuntawa wa ila man huwa dunahu nazarata ishfaqin wa rahma kuma wanda yake ƙasa da shi zai kalle shi ne ta ɓangaren tausayi da rahma wa ila man huwa mithluhu nazarata musawatin haka kuma wanda yake kama da shi tsayin su guda shekarun su guda to zai ɗauke shi matsayin kamar abokan juna ne matsayin su guda fala ya bugi ahadun ala ahadin kan wani ya sake ya ta'addanci a bisa wani wa hadha min al-umuri allati yajibu ala al-insani an yattasifa biha mala yace wannan na daga cikin al'amuran da suka zamanto wajibi mutun ya kamantu da su ai bit tawadu'i lillahi azza wa jal iya nihin mutum ya kaskantar da kai domin Allah madaukaki wali ikhwanihi minal muslimin ya kaskantar da kai ga ƴan uwan shi musulmi ammal kafiru malin na cewa game da kafiri faqad amara Allah ta'ala bi mujahadati Allah madaukaki yayi yayi umarni da ya kashi ko gugurmaya da shi wal ghilzati alaihi da kabrara mishi da tsananta mishi wa igazatihi da fusatar da shi wa ihanatihi da wulakantar da shi kuma ba don komai ba saboda bai ba Allah madaukaki haƙƙin shi ba ya halice shi dan bauta ya kafirce mishi sai zamanto baya da matsayi mutuntukar da Allah madaukaki ya ba dan adam ta wannan bangare sai zamanto ta zube mishi bi qadarin mustata daidai mai yanda mutun zai iya lakin man kana lahu ahadun wa zimmatun fa innahu yajibu ala al-muslimina an ya'fuwa lahu bi ahd an yafwa lahu bi ahdihi wa zimmati sai dai kuma dukkan mutanen kafiran da suka zamanto kafirai ne na alkawali hukuma ta ba su dama su zo su zamna ta ba su lamani na cikin zama cikin ƙasa to wajibi ne musulmi su cika wannan alkawali da amana da aka ɗauka wa Allah ya furu zimmata kasike ta wannan alhurma da alwashi ko da amana wa Allah yu'zuhu ma dama lahu ahad kuma bai dace ba su cutar da wani kafiri wanda kafiri ne na amana na alkawali a inda iya cikin wannan kalkashin alkawali قال ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه sannan malam wanda ya wallaha littafin nan ya ambaci hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle annabi wanda tsirayen Allah da muncin su ƙara tabbata a gare shi yace ma naqasat sadaqatun min mal da dai duniya sadaka bata taba rage wata dukiya ba ya'ani anna sadaqati la tanqusul amwala ana nihin cewa sadakoki ba sa rage dukiyoyi kama la ya tawahamu kama ya tawahamu insan ba kamar yadda mutum yake tunani ba so tare zai mutum zai ga cewa idan ya bada duke shi za ta ragu wa kama ya idu bihi shaitan kamar yadda shaitan haka yake raya mishi yake mai muguwar hutuba idan ka bada dukiyar ka za ta ragu fa inna shaitana kama qala Allahu azza wa jal domin shaitan kamar yadda Allah madaukaki ne yake cewa الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان na muku alwashi da lallashin cewa ho in kun ba da dukiya talaucewa za ku yi talauci zai same ku wa ya'murukum bil fahsha kuma kalkashin wannan kuma zai yi umarnin ku da alfasha ku je ku aikata zina ku ci riba ku yi abu kaza ku yi abu kaza dukkan wannan bakwa ganin bata dukiya ne amma ta bangaren alkhairi sai raya muku cewa ai wannan idan kun ba da dukiyarku za ku talauce ku tsaya ce qala al fahsha'u kullu ma yustafshihu bi min bukhlin aw ghairihi shi al fahshan nan dukkan abin da ake kyamar shi ne na rowa ko wani abin da ya kama da haka fa huwa ya'idu al insana al faqra wannan al shaytan nawa mutun alwashin talauci idza arada al insanu an yatasaddaqa qala a lokacin da mutun ya so yayi sadaka shaidan zai ce mai la ta tasaddaku hada yanqusu malak maluk zai ce kadda kai sadaka wannan na rage duke yanqusu malaka hada yaj'aluka faqiran idan kai sadaka zai sanya ka ka zama talaka wala ta tasaddaq kadda kai sadaka wal insanu idza kana indahu mi'atu fatasaddaqa bi 'asharatin sara indahu 90 malai yace sai dai idan mutum ya zamanto misali iya da jika goma sai ya yi sadaka da wani ɓangare daga cikin cikin ɗari misali jika ɗari sai ya yi sadaka da jika goma sarata inda hu tis'un sai zamanto iya da jika tis'in kenan ko fa yuqalu hadha naqsul kam to duk da haka nan ya ragu wannan sai a ce raguwa ce ta adadi walakin naha tazidu fil kayf sai dai kuma wannan raguwa tana daɗawa yadda yanayin dukiyar da Allah zai sanya albarka a cikinta. ثم يفتح الله للإنسان أبوابا من الرزق ترد, ترد عليه ما أنفق sannan Allah maɗaukaki sai buɗewa mutum ƙohohi na arziki ta inda bai ya tamani kuma sai a maida mai abin da ya ciyar kama kala Allah ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki na cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu dukkan abin da kuka ciyar da shi kuka bada shi akan tafarki na Allah madaukaki to Allah shi yake mayar da shi wa huwa khairur raziqin kuma Allah madaukaki shine mafi alkhairin masu arzutawa ay yaj'alu badalahu khalafan Allah madaukaki na sanya madadin abin da kuka bada mayayin shi sai mai shi fala tazunnu annaka idza tasaddaqta bi 'asharati min mi'atin fasarat 90 anna dhalika yankusul mala kadda ka yi zaton cewa idan ka yi sadaka da jika 20 a cikin jika 100 cewa wannan zai rage ma dukiya bal yaziduhu barakatan wa nama'an abinda ma yake dada mishi na dada wannan sadaka da kai ko kyauta na dada albarka da ci gaba da haɓaɓɓakar dukiyarka wa turzaku min haythu la tahtasib kuma Allah ya arzuta ka ta bangaren da baka tamani wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza gaba ta uku Allah madaukaki bai dada wani bawa ba bai arzata ba wani bawa da rangwame da yahiya face sai Allah ya dada shi ya sanya mashi daukaka ya dada mashi daukaka ai yani annal insana idza afa amman zalama ana nihin mutum idan ya yi wa wanda ya zalunce shi rangwame faƙad ta ƙulu lahu nafsu mai wa ranshi ta ce ranshi ya ce mishi inna haza zullun wa khudu'un wa khuzlan rai zuciya za ta yi ka ce mishi ai wannan kaskanci ne wannan ragwanci ne ko kuma tabewa ce ma fa bayyana rasul sallallahu alaihi wasallama anna haza ma yazidu ahadan bi afwin illa izza anna allaha la yazidu ahadan bi afwin illa izza kenan kuma wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin cewa ba Allah bai yarda da wani bawa ya mai kyauta ta rangwame face sai ya dada mai daukaka fa yu'izzuhu Allah wa yarfa'u man yasha Allah madaukaki na na girmama da ya daukakar da wanda ya so ya daukaka shi kuma ya daukakar da wanda ya so wa fi hadha hathun alal afu cikin wannan hadisi akwai umarni da zazahawa akan yin rangwame walakin al'afu muqayyadun bima idza kana islaha sai dai wannan rangwame da mutum zai yi an takaita shi an dabaibayar da shi idan ya zamanto wannan rangwame na gyara ne da amfani liqaulillahi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yake cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah dukkan wanda ya rangwame ya yahe to ladan shi wana wajen Allah madaukaki amma idan lam yakun islahan wannan rangwame idan ya bai kasance ba gyara ne bal kana ifsadan idan wannan rangwame ya kasance banna ne fa innahu la yu'maru bi to irin wannan rangwame ba a umarni da shi misalu zalika kwatamcin wannan i'tada shakhsun sharrirun ma'rufin bil udwani ala akhar wani mutum ne shahararre wanda ya shahara da sharri da ta'addanci yawa wani ta'addanci fahal na ƙulu lil'akhari an ita da alladhi utidi alaihi ifu an hada shirri za mu iya cewa wanda aka wa ta'addanci yawa wancan mai sharri rangwame wanda an san shi da tsananin sharri la na ƙulu mala ya ce a'a ba za mu ce ba ya yahi ba za mu ce mashi ifu anhu ba za mu ce maka yahi mishi ba li'annahu shirri ba dan komai ba saboda sananne ne da sharri idan afauta anhu ta'adda ala ghayrika min al-ghad idan ka mai rango mai hallo gobe zai je wa wannan ka ta'addanci wa Allah aw alayka anta aidan ko kuma hallo ya sake ya komo ya ma wani ta'addancin daban fa mithlu hadha naqulu malam muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah yake cewa kwatamcin wannan muna cewa alhazmu wal afdal kenan daukan fansa da rishin yahewa shine mafi ci mafi wanda yake ai an ta'khuzahu bi haziratihi jaziratihi ka dauke shi da wannan ta'addancin abin da ya girbawa kanshi zariratihi abin da ya aikata na ta'addanci ka kama shi ai an ta'khuza haqqaka min ka dauki haƙƙinka daga wannan mutum wa Allah ta'afu an kam kam shirangwami li'anna al'afwa an ahli sharri wal fasadi laysa bi islam dan me saboda yin rangwame da yahewa ma'buta banna da da fasadi a doron kasa to ba gyara bane ba bal yaziduhum illa ma la yaziduhum illa fasadan wa sharran ba abin da yake dada musu sai ta'addanci da sharri da fasadi fa amma idza kana fil afwi khair wa ihsan idan ya zamanto a game da rangwame ya hewa akwai alkhairi da gyara da kyautatawa wa rubbama ya khijal alladhi afauta an mai yiwa wanda kawa rangwame yayi kashin kumyarka kuma wannan ita ce tabi'a ta mutum dukkan mutumin da ya ma laihi ka yahe mishi to in mutumin kirki ne zaka ga ka zama sarkin shi zai zamanto kumya ce tsakanin wala ya ta'adda alayka ba zai sake ma wannan ta'addanci ba wala ala ghairika bal ma zai kiyayewa ba zai wa wani ba fa hadha khair idan irin wannan mutum ne to wannan kamar rangwame shine alkhairi wama tawada ahadu lillahi illa rafa'a ba yanda za a yi wani ya kaskantar da kanshi ga wani domin Allah dan Allah face sai Allah ya ɗaukaka darajar shi hadha hadha ash-shahid min al-hadith mala yace wannan gaba ita ce dalilin kawo wannan hadisi domin babu ne akan babu tawadi wa khafdil janah lil mu'minin sai zamanto wannan gaba akan ta ne aka kawo wannan hadisi ما يتواضع أحد لله إلا رفعه والتواضع لله له معنيان ما لا ينشي كسكن تدكي قال الله نادى معنى بيو المعنى الأول معنى تفرقه أن أن تتواضع لدين الله كسكن تدكن كدوم الدين الله مدوكك قال الدين الله مدوكك فلا تترفع عن الدين كدكي جرمان كي قمد الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه كد كي جرمان كي كد كي جرمان كي دبادا abin da ya zamanto hukumce hukumce ne aikata abin da ya zamanto hukumce hukumce ne na addini wasani kaskantar da kai na biyu an ta tawada li ibadillah min ajlillah shine ka kaskantar da kai ka ga bayan Allah dan Allah ba dan wani ba la khawfan minhum ba dan tsoron su ba wala raja lima indahum ba dan kwadayin wani abin da yake hannunsu na dukiya ba walakin lillahi azza wajal ka kaskantar da kanka ne saboda Allah mai girma da buwaya wal ma'nayani sahihani kuma dukkan wannan ma'anoni guda biyu ingantattu ne faman tawada'a lillahi rafa'ahu Allah azza wajal fi dunya wal akhirah dukkan mutumin da ya kaskantar da kanshi dan Allah to tabbat Allah maɗaukaki zai ɗaukaka darajar shi a duniya da lahira wa haza amurin mushahar malayi kuma wani al'amari ne ƙarara ana ganin shi annal insana almutawadi'a annal insana almutawadi'u ya kunu mahalla rifi'atin inda nas mutum mai kaskantar da kanshi zaka ga bagire ne na mutane suna ɗaukaka shi maɗaukaki ne wajen mutane wa zikirin hasanin mutum ne ma'abocin ambato mai kyau idan mutane za su ambace shi za su ambace shi ne da kyau ba da sharri ba wa yuhibbuhu nas sannan kuma mutane haka suna son shi wanzur ila tawadi'ir rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai tsokaci ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaskantar da kanshi wa huwa ashraful khalq kuma duk da cewa shine mafi daraja mafi daukaka halitta gaba daya حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ تأتي إليه وتأخذ بيده ألوكة دوتا يارنيا دكتكين أما تاكو كرانا ميارا نمدينة wadda za ta zo ta kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tahi da shi inda take so da shi bi haithu anna bihi haithu sha'at li yaqdi hajataha ba dan komai ba saboda ya biya mata muradinta wala yaqulu aina tadhhabina bi bayya cewa ina za ki tahi da ni ina za ki kai ni au ya ƙulu bayya cewa izhabi ila ghairi bayya cewa tahi ki je wajen wani na ba ni ba dai bal kana yadhhabu ma'aha wa yaqdi hajataha lakin ma'a hadha ma zada Allah azza wa jalla ma zadahu Allah azza wa jalla bidhalika illa izza duk da wannan kaskantar da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba abin da ya dada mashi sai daukaka salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk Beiwa.